بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى سيدنا أبو الدرداء الصحابي الجليل شيء لا تكون عالما حتى تكون متعلما بذاك تبزموا مالمي بس كاي كراتو to wannan maganan ko wajen kafiri ya taho ba za ka karba ba sai an nemi sanadi mai ingantaccen sanadi akwai abubuwan da ake nema cikin sanadi yasa tunda muka dauki za ku ga littafin ku duka dake hannunku wannan hadisin da'ifi ne wannan hadisin duk mun karanta su duk mun gasu kuma duk suna ci an magance su anan mamaki ne ma ba ku taba cewa ai da'afahu al-albani wa hasanahu albani ba ku yi karfin hali duk ana magance su wata rana za mu yi bayani insha Allah akwai maganganun da ba sai an ne da ta ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu sheme wa yace shi Allah sai Allah ya gaskata o kazalika yaf'aluna lokacin ba musulma bace ba mana gaskiya duk inda ta fito sunan ta gaskiya mutum ba zai samu ilimi wasu yayi karatu wannan sai mutumin kirki zai faɗi wannan magana a karba eh kome wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan ba za ka samu ilimi ba sai kai karatu in ka samu ilimi ba za ka zama malami ba sai kai aiki da ilimin wa kafa bika isman an la tazala mukhasiman ya ishe ka laifi mai yawa ka zama baka gushe ba kana jayayya wa kafa bika isman an la tazala mumariyan laifinka ya yi yawa za ka zama kai karatu kana jayayya da mutane wakafa bika kaziban Allah ta zala muhaddisan fi gairi zatillah ka isa babban makaryaci ya zama na kana karanta da mutane hadisi ba don Allah ba wakafa bika kaziban Allah ta zala muhaddisan fi gairi zatillah jikinku ya yi la'asar ne ya yi la'asar sai ma ya kai magarba ku to haka al'amari haka al'amari yake gaskiya su manta gaskiya da kafin ka shiga makaranta ka yi karatu akwai ta'alimil muta'allim tariqut ta'allum sai a zo a koya ma ladabi wani malami yana zaune sai a ga ya tashi yana zaune sai ashe dan malamin sa ne yake gani yana kai kawo yana wuce duk sa'an da yaro ke wasa yana kai kawo malam da ya gani dan malamin shi tashi girmama shi shi tashi girmama shi yana cikin ta'limin muta'allim to sai aka yi karatu a haka akwai abubuwa da yawa ciki da ba daidai bane ba to sai ka yi ta'limul muta'allim ka zo kawaidi ka zo lahallari lahallari da nutsuwa duk wanda ya karanta lahallari shekaru 50-60 bai wallahi a cikin nutsuwa yake karanta lahallari kuma duk wanda ya karanta lahallari ya zama malami ƙauyensu da unguwansu abin da ya fada baya tashi in ya kulla ya kullun ya warware ya wargu shi ne liman shi ne mai fadar komai ba abin da ya karanta shi lahallari don ya ce an ce mishi wala ta juzu lahu suhbatu fasiqin wala mujalasatuhu bighairi darura to baya wasa da wannan har abada har abada baya wasa da wannan an fahimta to yanzu shi aka zama karatun to shikenan dai mai ma zafi قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا المبارك ابن سعيد عن أخيه سفيان الثوري عن إمران المنقري قال قلت للحسن الحسن البصري كنا يوما في شيء قاله الحسن البصري فدوت أبو شينا مشي يا أبا سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء يا كي أبو سعيد با هكا ما لمن فكه سكي فدابا با هكا ما با هكا ما لمن فكه سكي فدابا فقال ويحك يتي مسكين دكي كيتونك ورأيت أنت فقيها قد da dai ka taba ganin malamin malamin fikihu da dai ka taba ganin malamin fikihu innama adatu hasr innama alfaqihu az-zahid fi ad-dunya ar-raqib fi al-akhirah al-basir bi amri dinihi al-mudawim ala ibadati rabbih yanzu wannan wanda ya faɗi wannan maganar sai an ce ina sanadin shi sai an ce ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne ba kulluha qadaya musallama akwai amuran da ake ce da su al-musallamat wannan ba sa karban jidali innamal faqihu az-zahir fi dunya ai wanda yake faqih shine mai gudun duniya ar-raghib fil akhirah wanda ke neman lahira al-basir bi amri dinihi wanda ke da basira a cikin al'amarin addinin shi al-mudawimu ala ibadati rabbih wanda yake ba shi da aiki sai bautan Allah in kasuwanci ma zai yi akwai bautan Allah a ciki noma zai yi akwai bautan Allah a ciki saboda niyya da aiki komai zai musulmi duk abin da kake zai zama maka bautan Allah ibada an fahimta to sai ce alfaqihu alfiqhu kenan matakan al'amarin dan adam shine yana farawa ne at-ta'aqqulu ka hankalci abu at-ta'ammulu ka lura da shi التفكر كي تناني سنة التدبر التدبر شيني كبنشيكي أبو قبادة بايا التدبر بايا كبنشيكي أبن قبادة بايا شيكي دبي كجمع دشي تسا أن شيك أزمو التفقه شيك أزمو فقيه أشيكي كو نوماني كو أيك منيني كو سنة أرميتيتي ko menene in aka yi mishi wannan to ya zama ka zama faqihun kenan a cikin wannan al'amari an fahimta sai ka hankalci abu sa'annan ka yi lura bayan wannan ka yi tunani ga abin da shi abin nan abin ya yake ne me zai je ya dawo a tadabbur ka binciki abin gaba da baya ciki da bai sai ka gama wa'annan duk to an ta faqihun fi hazal amr duk kowa ya zo sai da ya koya a wajen ka sai dai ka koya masa tunda ka gama duk an mis'arin an sa'ad bin ibrahima wa qila lahu aka tambaye shi man afqahu ahlul madina duk mutanen madina wane ne wanda yafi kowa fiki a cikin su qala atqahum li rabbih ha hal hadhihi qadiyya tahtaju ila niqash hadhihi alqadiyya hal tahtaju ila niqash wane ne wanda yafi kowa fi sanin fikihu sai ce wanda yafi wanda yafi tsoron Allah ما هكذا بني ما قال أخبرنا الحسن قال حدثنا عن الحسين بن علي عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال إنما الفقيه من يخاف الله قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن يحيى بن عباد قال قال علي الفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله wanda ya san fakihi shine wanda allazi la yuqannitu nasa min rahmatillahi wanda baya yanke wa mutane abinda daga jinkan Allah maraukin sarki baya bar su shiga tsoro ai wannan azaban wai annan laifin ba ba ba za a yafe ma ba ba za ka za ka za ka za ka ba a'a in dai ka dawo sai a nuna ma ga yanda za ka yi ولا يؤمنهم من عذاب الله بزي لا يأمنوا مكر الله إلا القوم بزي ساكما سشغتشين أمانة عذابا الله سيء أبن سغدا ما با ولا يرخص لهم في معاصي الله بزي مسسسوشي با أتشكين صابون الله سيسا دوان دي كيسون أبيش sai duba wani sabon Allah mutane ke so sai ya halatta musu menene ba sa su haka ne haka ne kai ba ka sani ba? ba ka sani ba? sai yau? a'a wanda suke bauta ma wuta wanda suke bauta ma wata da taurari masu bauta ta masa masu bauta ta ma meye da meye da meye ina ma nan bauta mece ce bauta mece ce ibada a'a mecece ibada mai bautan ya bautatawa wanda yake bautatawa ba shine ibada ba to wanda ake bautatawa din ainihin ibadan wanda ake bautatawa shi zai ce ga yadda za a yi min in wanda ya min zan bashi kaza wanda bai min ba zai mishi azaba kaza saniya ta taba fadar haka wata ya fadi haka rana ta fadi haka to amma da yake ibada ce addini ne da baya haramta ma duk abin da kake so to shi ga manyan mutane masu PhD professorshi a kasan India Pakistan duk kasashe suna bautata ma saniya suna eh suna ba duk ba abin da ba ta ba sa bauta mishi saboda wannan ibada ce mai daɗi addini ne mai daɗi baya haramta ma duk abin da kake so eh shi yasa suke malaman jami'a ne university masu PhD masu professors suna bauta ana bauta ba rana abin da ake ce ma ibada bauta shine kai mai bautan ka bautatawa wanda kake bautatawa akan yanda ya tsara ma don zai ce ma ga abin da zaka yi ga abin da ba za ka yi ba ga abin da za ka yi ga abin da ba za ka yi ba in ka yi min kaza zan baka zai maka kaza in ba ka yi ba zai ma azaba duk baki ɗaya ba wani wanda mahalukin da ake bautatawa yake ya tsara wannan abu kai ne abu yake baka shawa kana so kaga wannan addinin wannan addini ya sauwake maka nauyi da wahala sai ka je ka bi kana ta yi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wayanda suka yi ridda ya kai da aka zo waye ce ya sauke musu zakka ba ce musalama tilka zabu ai kwaga ku zo mu tafi ba zakka ba na sauke muku babu shita kaza kaza kaza kaza ba shi kenan ba me suke so bukata mata suke ai ku zo ku yi mutu'a ai daga mutu'a sai a je har mutuwa daga mutu'a sai an je har mutuwa ولا يرخص لهم في معاصي الله إنه لا خير في إبادة لا علم فيها باب وانا الخير تكين إبادة با أي تكن إلمي با saboda me don Allah cewa ya fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir haka imam al-bukhari da shi ya bude babu al'ilmi bab al'ilmu qabla al'amal saboda in za ka bautata wa Allah da jahilci bardan da za ka yi makanka ya fi gyara da za ka yi mata wala khaira fi ilmin la fahama fihi babu wani alkhairi a cikin ilimin da ba a fahimta ba fahimta a ciki ولا خير في قراءة لا تدبر فيها باب وان الخير أتشين كراتون ذاك باب تدبري التدبر شيني كبي أبي تشكي دبي gaba da baya ka gama mishi bincike kenan wayannan duk abubuwa ne da ba su bukatar sanadi ko kafiri ya fada zaka ce kai haka abin yake an fahimta قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم قال حدثني عمي جرير ابن زيد أنه سمع تبيئا أو تبيئا تبيئا يحدث عن كعب قال إني لأجد نأت قوم يتعلمون لغير العمل yace na san wa'yansu mutane da suke koyon ilimi ba don su yi aiki da shi ba wa ya tafaqqahuna li ghairi al-ibada suna neman fikihu ba domin su yi ibada ba wa yatlubuna duniya bi amal al-akhirah suna neman duniya da aikin da ake dauka a nemi lahira wa yalbasuna juludad ba'al sai su yi ta sa mana riguna waɗanda ke nuna cewa su sufaye ne wa qulubuhum amarru min as-sabr za su yi wa'annan duka amma zukatan su yafi yafi wajen bahaushe menene yafi dace shi waka ko ko maɗaci ko me ko mur maɗaci zukatansu ya fi maɗaci ɗaci fabi yaktaruna da ni suke yaudaruwa suna ganin ba zai musu komai ba au iya ya yi hadi'una ko ni suke yaudara fahalaftu bi Allah shi ya rantse da zacinsa la'uti hanna lahum fitnatan ta turkul halima fiha hairanan wallahi zan shirya musu fitina kowa ya rude na tsantse ma shi ya fi cikin nutsuwa sai ya rude to yanzu masu maulidi sun samu sakatu sararawa ko tunda kowa jikin shi yayi la'asar ko ai sai mun zo lokaci bar za sa zan sa ku bude karshen kafin akai babul ibadat akwai magana da kowa ya karanta sai ya sai ya rude قال أخبرنا بشرو ابن الحكمي قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد العزيز ابن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو إمران الجوني عن هرم ابن حيانا أنه قال يتي إياكم والعالم الفاسق أهر أجي ما لم فاسقي وإنما كان ذاك فبلغ عمر بن الخطاب sai aka ce labari ya kai Umar a ce gashi wannan ya ce a guji malami fasiki ya kuma za a samu malami fasiki faka taba ilaihi wa ashfaqa minha sai rubuta masa takarda ya ji wannan maganan bai ji dadin ta ba wa ashfaqna minha suka ji tsoron sa ko inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa baina wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu sai sayyidina Umar ya rubuto mishi takarda ce mal alimul fasik wane ne amalami fasiki in bai kai bayani ba shi sai na umar ya san abin da zai ma qala fakataba ilaihi haram shi rubuta masa sayyidina umar yana cewa ya amiral mu'minina wallahi ma aradtu bihi illa alkhair wallahi alkhairi nake nufi wannan maganar da na faɗa ba barna nake nufi ba ya ku yanzu zai kwaci kansa zai yi kansa beli yakunu imamun yatakallamu bil ilmi mutum ne zai zama limamin masallaci ko malami mai karantarwa yana magana yana karantar da ilimi wa ya amalu bil fisk shi kuma yana aikin fasikanci an ga ni ko da a ce yana fasikancin ya je zaman shi yana fasikancin shi ga da sauki ko to shi yana fasikanci amma kuma yana karantar da mutane masu almajiransa wanda suke ke karantar da su suna ganin ayyukan da yake yi sai su tsammanin menene daidai ne sai su dauka suna yi fayushabbihu ala nasi fayadillu shi yasa musu shubha sai su bata sai su bata ko da in bai kwaci kansa sai na Umar sai ya ladabtar da shi قال أخبرنا سعيد بن مغيرة قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن المطرف وعبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود من أراد أن يكرم, يكرم دينه فلا يدخل على سلطان ولا يخلون بالنسوان ولا يخا ولا يخاصمن اصحاب الاهواء وان كان سنك كاري كجرمم ادينك ان كان سنك جرمم ادينك فلا يدخل على سل... على السلطان إيه أيها من دلارة بتنشي ذا برشكو ولا يخلون بالنسوان ولا يخاصمن أصحاب الأهواء kada ka kada ka yi jayayya da ƴan bid'a kada ka yi jayayya da ƴan bid'a zai zai bayyana me yasa aka faɗi haka insha Allah دار الحديث قال أخبرنا سيد بن عامر عن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس قال كتب إلي ميمون بن مهران إياك والخصومة والجدال في الدين كجي جاهية أشكين الدين لا تجادلن عالما كذا كي جاهية مالمي wala jahilan haka kuma jahili me yasa sai ce ammal alimu fa innahu yahzunu anka ilmahu malami sai ya koye maka ilimin shi tunda ka zo kana jayayya da shi wala yubali ma sanata ba ruwan shi da ka je ka karata ba zai bayyana maka ilimin shi ba zai karantar da kai ba wa ammal jahilu fa innahu sai ce me yukhashinu ko bisadrika wala yuti'uka jahili kuma zai ɓata ma ranka amma kuma ba zai bi ka ba zai sa ma ɓacin amma ba zai bi ka ba haka yake? eh? wa yace haka yake haka ne قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال سليمان ابن داود لابنه دع المراء فإن نفعه قليل كربو da jayayya amfanin da ke ciki dan kadan ne inda akwai wa huwa yuhayyidul adawata bainal ikhwan kuma yana sa kiyayya da gaba tsakanin ƴan uwa duk wayannan maganganu shi an samu sanadi mai shi an samu sanadin Imam al-Bukhari eh قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي حكيم قال سمعت عمر بن عمر بن عبد العزيز يقول ناجي الخليفة الراشد الخامس من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل من جعل دينه علمه ودينه غرضا للخصومات أكثر التنقل duk wanda ya bar addinin shi zamo ko ilimin shi zamo na jayayya ne da mutane to zai yawaita tanakkul ya bar nan yau ya bar nan kana kan wannan ra'ayi eh a ma'ana yau kana kan wannan mas'alar gobe shi ka koma kan wannan mas'alar jibi shi ka koma kan wannan mas'alar ba za ka tabbata kan abu ɗaya ba eh ya shiga rudu kenan ko أي انتقل من رأي إلى رأي أراد أنه لا يثبت على رأي واحد قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة سيدنا عمر بن عبد العزيز شيربتا ومتان المدينة إنه من تعبد بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح duk wanda ya ibada ba tare da ilimi ba barnan da yake ya fi abin da yake gyarawa wa man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fi ma yanfa'uhu duk wanda ya dauki maganan da yake yana cikin ayyukansa da mala'iku za su rubuta zai je ya gani to sai ga sai ga ba zai surutu da yawa ba ba ko ba komai zai iya faɗa ba sai abin da yake dalle budda amma kai baka daukan maganganu ka cikin aikinka ne to shi yasa sai ka saki bakinka ka faɗi komai abin da kake kuma yana cikin ayyukanka da mala'iku ke rubutawa wa man ja'ala dinahu gharadan lil khusumati kasura tanquluhu duk wanda ya maida addinin shi abin jayayya da mutane to sai ga ba zai taba tabbata kan ra'ayi ba ko kan mas'ala ba قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز وسأله رجل عن شيء من الأهواء فقال عمر بن عبد العزيز ونتم بيش أبو جميدة بدعة سيتي عليك بدين الأعرابي والغلام في الكتاب والها أما سوى ذلك to me kake fada game da ce kaga alaika bidin al-arabi eh Muhammad Bello haka ce raja'na ila din al-ajaiz badana ba'adama fata'ana buhuran duna hunna buhuru yace mun shiga ciki mun faɗa mun yi karshe muka ga ba abin da yafi sauki ka zo ka addini mai sauki shi zaka yi wannan jayayya da komai da ba shi da amfani yace falamma tanabbahana zakarnahu wahdahu wa lam yabqa unsun dunahu wa hudur wa man arba haka haka da yaji har yaji sai ce raja'ana ila dinil ajaiz ba'da ma qata'na buhuran dunahunna buhuru Muhammad Bello ya fada yana nan cin abin nan din shi haka Imam al-Ghazali shi ma ya fada alayka bi din al-arabi wal gulam wanne ne addin al-arabi fil kuttab al-gulam fil kuttab me kenan san allo yara masu karatun allo su sun san jayayya sun san wani abu abin da aka fada musu shi za su je su haddace su zo walha amma siwa zalika duk wani abin da ya wannan ci wannan kyale shi zai bata ma lokaci ne duk malaman da suka shiga ciki daga baya sai da suka yi nadama su Imam al-Ghazali Muhammad Bello duk baki daya haka kowa sai da yazo abiyat eh qala abu muhammad qala abu muhammadin كثر تنقله أن ينتقل من رأي إلى رأي باب في اجتناب الأهواء babi da ya zo na bayanin a nesaci bid'o'i da son zuciya قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال قال عمر بن عبد العزيز سيدنا عمر بن عبد العزيز يجي إذا رأيت قوما ينتجون بأمر إذا رأيت قوما ينتجون من المناجات إن كذا متعني سن كيبي سنة كسكو سكاني za a shirya rashin gaskiya ke iza ra'aita qauman yantujuna bi amrin duna ammatihim fahum ala ta'sis dalalatin in ga mutane suna aje hada kai aje ayi kusu kusu aje ayi nan kaza kaza kaza kaza ana tsegumi ana ka kaurace musu za a shirya za a shirya barna kenan in alkhairi ne za a fada ne kowa ya ji yanzu wani ilimin yanzu koyewa ake yi sunna ko faɗa ake ko ina a ɗaga murya a fitar ko ina duk wanda ke da magana yayi in ka ji an ce a ɓoye abu to akwai matsala umar rabla zai ce kaga mutane suna suna ɓoye-ɓoye suna ganawa yantu juna ya tana jauna to ka guje su za a shirya rashin gaskiya kenan za a shirya ɓata kenan ba daidai ba ne ba in gaskiya ne sarki ya gaishe ku ana shela a fada ma kowa ba haka ba ne ba قال أخبرنا إبراهيم ابن إسحاق عن ابن المبارك عن الأوزاعي قال قال إبليس لأوليائه إبليس يفدا ما مسو ينسى ما سقو ينبا ينسى مبي ينسى ينكون ينسى من أي شيء تأتون بني آدم daga ina kuke zazzaki zuwa ma bani adama ku batar da su faqalu min kulli shay'in ko ina cikin komai muna zuwa musu qala fa hal ta'tunahum min qibal al-istighfar kuna zuwa ku batar da su ta hanyar istighfari qalu hayhata ba zai taba yiwuwa ba zaka shay'un qurina bit tauhid ai wannan abu ne da aka hada shi da tauhidi mutum na istighfari ba za ka samu kabatar da shi ba ko qala sai ce la'abusanna fihim la'abusanna fihim shay'an la yastaghfiruna Allah minhu zan yada musu abinda ba za su yi istimi istighfari ba in mutum na sabon Allah yana tunani yana istighfari amma in bid'a mutum yake yana gani yana addini ne yana gani yana ibada ne ba daman yin istighfari qala fabasta fihim al-ahwa shedan sai jefa musu son zuciya yana fada da jan ido da gaske ke da shi da matansa da 'ya'yansa da gaske suke to wannan ba za a taba tuba ba a kai to kana yin abu kana yin hanyoyin shaidan ke dama fara karatun ne aka fara ta kuskure fara addini ne aka faro shi ta kuskure to shi yasa sai ka shekara ɗari kana tafiya sai ka zo kuma ka ga a'a ashe yanzu ma zan koma la halari awwalu ma yajibu ala al mukallafi tasihu imani thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fard aini ka haka bi ba aka bane ba قال أخبرنا إبراهيم ابن إسحاق عن المحاربي عن الأعمش عن مجاهد قال ma adiri ayyun ni'imatai ne alayya a azabu wata magana kuma mai ban mamaki ya ce ni ban sani ba wa'yansu ni'imomi guda biyu da Allah ya min ban san ni'imar da tafi muhimmanci ba ma a ciki ni'imar da Allah ya shirye ne na zama musulmi da kuma ni'imar da Allah ya sa na kauce ba bid'a ma adiri ayyun ni'imatai ne alayya a azabu أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء kaga inda ake auna ake hada kauce ma bid'a da shiga musulunci duk malamai sun san babu wata ni'ima sama da ni'imatul iman don daga nan ne zaka samu sai ce da ni'iman da Allah ya shirye na zama musulmi da kuma yasa ya kautar da ni ga barin bid'a don ko ka zama musulmi din in akwai bid'a rusa kawa rusa kanka kake dalili shine abin da malam zai zo ya kawo imam darimi ya tsara littafin shi ne akan ilimi fa to shine sai ya ce amin sai ce qala akhbarana musa ibn khalid qala haddathana isa ibn yunus an al-a'mash an muslim al-a'war an habbat ibn juwayn qala samitu aliyan aw qala qala aliyun yace sayyidina aliyu ya ce لو أن رجلا صام الدهر كله وقام الدهر كله ثم قتل بين الركن والمقام da mutum zai azumi kullum yana azumi kuma cikin dare kullum yana sallah sa'annan kuma yana tsakanin makamu hajar al-aswad da makamu ibrahima ya fadi ya mutu ko aka kashe shi to me kuma ya saura mishi a duniya in ba ya sa me ya saura ai ya zama kaman dan aljanna kenan kai tsaye to shi sayyidina ali ya ce لحشره الله يوم القيامة ما من يرى أنه كان على هدى duk wata ibada da za ka yi ba fashi in akwai wani abu a cikin zuciyarka kana ganin wane bature yana ganin cewa a daidaita maza da mata daidai ne yana ganin a yi kaza kaza daidai ne yana ganin a yi kaza kaza daidai ne duk addinin da ka yi wallahi ranar lahira Allah zai tashe ka a cikin taron su ne ka yi sallah ka yi azumi ka yi tsawafi kullum cikin umra da hajji ko menene amma a cikin zuciyarka kana ganin wancan akwai wani ra'ayi da yake daidai ne ya ce duk ibadan da kai in ka mutu ranar lahira Allah zai tashe ka a cikinsu ne shi yasa suka takura shi a zo a kai mutum aje a nuna mishi ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza eh musulmi ne kana sallah kana da makami kana da komai a cikin musulunci musulmai amma a cikin zuciyarka ka gamsu da abin da turawa suka ce a daidaita maza da mata da maza din nan a daidaita kaza da kaza din nan ai ai kaza kaza din nan ai abin da manzo Allah kaza ya din nan ba daidai bane ba ka gamsu da wannan wallahi ranar lahira cikin su Allah zai tashe ka da tun daga duniya kaga sai inda Allah ga dama zai da kai to ranar lahira mutum zai iya ce shi ga gani ga inda nake so sai shi yanda aka yi da shi shi sa a kauce ma duk wani tsari ba tsaba da ba tsarin addini ba tsarin ba manzo Allah ya taho da shi ba abinda manzo Allah ya taho da shi shine daidai shine daidai Allah zai halicci bayinsa turawa in kuna son ku yi mulki ku je ku halicci mutane da plastic da robobi kun halicci mutanen ku je ku yi iko a kansu amma Allah halicci bayansa kai ka zo ka tsara musu tsarin tattalin arziki tsarin mulki sai Allah ya zura ido yana kallon kowa kowa ya ta gara kai a ga har a gaji a kasa sanin hanya waye taba fin karfin Allah Allah ce wa in min karratin wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyamati aw mu'azzibuha azaban shadida duk wani ga eh Muhammad kai yana amfanin haddaka wa in min qaryatin duk wata kasa ko wani gari har da wancan har da wancan har wane har zuwa ne illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyamati aw mu'azzibuha azaban shadida kana zalika fil kitabi mastura waye sai ja da Allah ba wanda ya sai ja da Allah amma Allah ya halicci bayansa kai ka zo zaka samu tsarin tattalin arziki kai ne ar-razzaqu Allah shi ne inna Allah huwar razzaq yanzu Allah ya halicci bayansa ya azurta su kuma ya kasa sabon musu hanyar tattalin arziki hankali zai ɗauki wannan Allah ya halicci bayansa ya azurta su ya ba su lafiya amma ya kasa shirya musu yadda za su tafiyar da al'amura to manzannai mai suka zo suka yi manzan Allah mai zo ya yi a duniya kenan shekara goma sha shekara goma sha uku shekara goma shi ke da haka kawai zama yana cin tuwon shinkafa da miyan taushe? me ya yi ina abin da ya a fito da shi mana a bincika a gani za a zauna lafiya ko ba za a zauna lafiya wallahi duniyar nan ba za ta taba zama lafiya ba sai bature ya yi shiga taitayinsa ya yarda cewa Allah ba zai halici bayansa ni na zo na ɗauke su ina a'a ba zai taba yiwuwa ba har abada ba zai taba yiwuwa ba wa ya taba kawo tsarin tattalin arziki aka zauna lafiya duk kasashen har kasashen turai wallahi fama suke da tattalin arziki wahala suke talauci suke ta yi yasa duk wanda zai je karanto daga kasan turai ko a ce mishi zo ka fada kana da mulki je ka yi a yi tsarin a daidaita maza da mata ai a yi mata kaza kaza kaza ai kaza kaza kaza da kaza mutum kuma shi kansa a gidan shi fa in ya shiga zai ce abba zai ce mama me yasa baka hada su duk sun zama ɗaya ba ba haka bane ba ai wajen alhaji na je ai wajen hajiya na je a duk hajji suka je me yasa baka mai da su ɗaya ba ba haka bane ba amma wai ba a daidaita waye ce ma an raba da zaka ce a daidaita me aka yi gado ne cikin gado ne waje ɗaya aka ce lizzakari mislu hazzil unsayin wai Allah ya yi laifi alkur'ani ne fa Allah ya raba Allah ya halicci bayansa shi ya ba da arziki shi ya kawo mutuwa shi ya ce ga yadda za a yi shi ne ya lizzakari mislu hazzil unsayaini a cikin rabon gado akwai wajeje da mace za ta dauki sama da namiji akwai wajeje da mace za ta dauki sama da namiji sa'annan kuma yaro ya zai tambayi manzo Allah ya rasulullahi man abarru wa zai ma biyayya da nagarta yace ummuka yace ya manzo Allah bayan uwata kuma sai wa yace ummuka sa'an nan kuma wa ya ce ummuka mana so uku kenan aka ce ma uwarsa biyayya to wanne ne ya fi gado so ɗaya ake yi in mutum ya mutu aka raba gado shi kenan an gama an ba da zakari misal hazil unsayin amma ummuka ummuka ummuka ma uwar ta san za su rayu shekara ɗari sai ya gaishe ta su uku ya zo ya gaida alhaji in ya debo an ya samo sai ya bata su uku to ya ba alhaji to ina aka ina aka fifita ina aka yi kuskure a ciki babu kuskure a ciki babu kuskure bata ne na shaidan kawai kada ka bari zuciyarka ta rayu ta allaka da sufa wallahi ranar lahira komen sallaka gashi nan sai na ba kaji ba yayi kullun kwana kwana wurdi kwana sallah ba haka bane ba kullun azumi kullun sallah a dare kuma a tsakanin makamul mahmud da hajar ya je ya mutu a wajen ma'ana fi aqdas buqatin kenan ya mutu matukan akwai wani abu a cikin zuciyarsa da yake ganin wa'ancan shi ne daidai ranar lahira can Allah zai tura shi Allah ya tsare mana imanin mu sai ka koma wajen marar mai lahallari sai in ka je gyara imanin sai ka yi ta faman neman tsarewa amma wannan imanin da yake in aka tsare maka imanin wannan imanin haka ai ya shiga wahala kuma قال أخبرنا محمد بن حميد عن هارون هو ابن المغيرة عن شعيب عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق قال قال سلمان سلمان يتي لو وضع رجل رأسه على الحجر الأسود لا متن زي جي دور كنسا أكن الحجر الأسود هل تعلمون ما الحجر الأسود ذلك الذي معلق بالكعبة ai an san mu alhajar al-aswad da mutum zai je dora kansa a wannan wajen fasaman nahara yayi azumi da rana wa qama al-layla ya kuma dare kuma dare kuma sallah dabba asahu Allah yawm al-qiyamati ma'a ahwahu ranar lahira Allah zai tashe ka ne mai haka ce manzala ce almar'u ma'a man almar'u ma'a man ahabba komen sallan komen ne matakan kana son su wallahi ranar lahira cikin zubar cikin su Allah zai tashe ka Allah ya kiyaye da sai mu ga kuma riban me ka ci kenan sai hasara ko Allah ya kiyaye mu da hasara قال أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا منصور منصور هو ابن أبي الأسود عن الحارث بن ابن حصيرة أو حصيرة حصيرة عن أبي صادق الأزدي عن ربيعة بن ناجد قال قال علي سيدنا علي يجي كونوا في الناس كالنهلة في الطير ku zama cikin mutane kaman zuma ne a cikin tsuntsaye innahu laysa min at-tayr shay'un illa huwa yastad'ifuha duk tsuntsaye suna rena wannan annahal din ko walau ya'lamu at-tayr ma fi ajwafiha min al-baraka da tsuntsaye sun san irin albarkan da ke cikin cikin wannan abin nan da suke renawa lam yaf'alu zalika bihada ba su rena ta ba khalitun nasa bi alsinatikum wa ajsadikum ku yi mu'amala da mutane da harsunanku da jikinku wa zayiluhum bi a'malikum wa qulubikum ku yi mu'amala da su da mu'amalanku da zukatanku fa innal fa inna lil mar'i maktasaba wa huwa yawm al qiyamati ma'a man ahabba ai abinda mutum yayi na shi sa'an nan amma ranar lahira ma'a man ahabba kana son turawa kana son kaza saboda abubuwan da suke yi sun yana jirgin sama duk komai za a yi in suka kera mota motsa su tafi wacce za a kera garinka ko wani kaza wannan duk ba damuwa za ka yi kana son wannan amma zuciyarka ta ta'allaka da su kana ganin daidai suke wallahi ranar lahira Allah zai tashe ka a cikin su amin قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثني بقية عن الأوزاعي عن الزهري قال نعم وزير العلم الرأي الحسن ma dalla da wazirin ilimi abinda ke taimaka ma waziru kaman yu'inuka wanda ke taimaka maka to shikenan sai ya ce me ar-ra'yul hasan kyakkyawan ra'ayi shine ke taimaka ma ilimi قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن عن مسروق قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه كفى بالمرء علما أن يخشى الله duk wanda ke tsoron Allah to madalla da ilimin shi duk sa'an da mutum kuma ke ji da yu'jabu bi nafsi yana ji da kanshi yace to jahilci kenan jahilci kenan malamai suka ce rubba ma'asiyatin aurasat zullan wanki tsaran khairun min ta'atin aurasa izzan wastikbaran an fahimci wannan maganar fil hikamin afa'iyya rubba ma'asiyatin aurasat zullan wanki tsaran yiwa sabo ɗan ƙaramin sabo da zai sa mutum ya koma ga Allah baki ɗaya kullum yana jin nadama mai yasa yi wannan ne ya fi ibadar da za ka yi ta sa maka girman kai da ji da kai eh? matsaloli ba me قال وقال مسروق المرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله ودكا متن yana bukata ya dace abin da ake bukata gare shi yana da lokacin da zai zauna yana tunanin laifuffukansa yana tuba zuwa ga Allah ka zauna kana tunanin yau da safi zuwa yamma menai jiya menai na bin Allah da sabon Allah ka tuba ka bar wannan ka tuba ka bar wannan ka tuba ka bar wannan lokaci ya cika ko ko da shaura shaura minti biyar mai minti goma اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم